أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ina mana gaisuwa ta addinin musulunci ina ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ja rayukanmu har suka kai wannan lokaci kuma ya ba mu iko da dama muka sake haɗuwa da ku a cikin wannan gari garin ƙwanni domin gabatar da karatu nasiha ga kawunanmu to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar yanzu nan, Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. maudu'in da ake buƙatar a tattauna a kansa maudu'i ne mai faɗi faɗi kuma mai yawa domin maudu'i ne wanda ya shafi wato tarbiyya to gaskiya karatu wanda ya shafi tarbiyya ba karatu ne wanda za a yi karatu ɗaya ba ko biyu ko uku ko muhadara dubu ba su isa ga irin yadda maudu'in yake da faɗi ga irin kuma yadda duniya take a halin yanzu a yanzu nan za mu karkasa maudu'in nan kamar haka abu na farko za mu tattauna akan mi ake nufi da kalima ta tarbiyya a cikin yaren larabci kuma mi ake nufi da ita a cikin ilimin tarbiyya domin kuskure ne a fara wa'azi ko khutba ko muhadara ko ma wace matsala ce ta ilimi za a tattauna a kanta amma ba a faɗi menene za a bayani kan shi ba abu na biyu za mu taɓo rukunnan tarbiyya domin wani abin da ya sani rukunnan sallah bai san musulunci yana da rukunnai muna jin malamai suna fada sallah tana da rukunnai ko farillai to haka tarbiyya ita ma tana da rukunnai tana da farillai idan muka ƙare wannan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai mu je ga abu na uku shine cewa a ina ne ake samun tarbiyya a ina ake ɗebo tarbiyya shi da suke kira da larabci almasadir almasadir at-tarbawiyya idan muka ƙare wannan za mu zo mu tattauna akan wato amakin talaqqi tarbiyya a ina ne mutum yake ɗebo tarbiyya wuraren da ake ɗebo tarbiyya wannan abu ne wanda yake da muhimmanci na gaba sai mu tattauna akan almajal majalut tarbiyya ma'ana ita tarbiyyar nan akan wa ake dora ta wa ake yi ma tarbiyya ya kamata a san da wannan ina fata an fahimce ni bayan wannan mun tattauna akan wannan mas'ala sai mu zo zuwa ga wasailu tarbiyya hanyoyi waɗanda ake isar da saƙo na tarbiyya alqadima wal haditha bi ikhtisar wato waɗanda a can da sun gabata da waɗanda kuma akwai yanzu ta fuskar zamani da abin da ci gaba ya kawo na duniya idan muka samu wannan za mu ba da kaɗan daga cikin nau'uka na tarbiyya tare da misalai za mu kawo ƙa'ida cikin tarbiyya wadda suke kira a tahliya ƙabla tahliya mu yi bayani kan wannan ƙa'ida na biyu za mu kawo misali in lokaci ya ba mu dama da izinin Allah al-iqtida a tarbiyya bil iqtida wato yin tarbiyya ta hanyar koyi abu na uku bayan wannan sai mu zo mu zo at-tarbiya bil qawli wal amal ko at-tarbiyatu al-qawliya wat tarbiyatu al-amaliyya shine tarbiya wadda ake yi da baki ta wa'azi ko abin da ya kama da haka da tarbiya wadda ake yi a aikace ina fata an fahimce ni idan mun samu wannan sai mu bada wato nau'i na tarbiya na gaba shine wato at-tarbiya bil ikhtiyar tarbiya ta zaɓin abin da za a yi ma tarbiya akwai ababen da ya kamata a yi mishi zaɓi sai abu na ƙarshe a tarbiya bil i'timadi ala Allah thumma ala nafs tarbiya ta dogaro ga Allah na farko sannan kuma mutum ya dogara ga kansa bayan wannan in Allah ya sa lokaci ya ba mu dama za mu liƙe ga yadda ake fitar da maudu'ai na tarbiyya mu dan ba da misali cikin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da littattafai na musulunci da sauran ma yadda ake fitar da maudu'ai ko da ba musulmi ne suka fitar da su saboda na faɗi cewa maudu'i ne mai faɗi wannan karatun kaɗai ba zai isa ba Allah ya mana jagoranci mas'alan mu ta farko shine ta'arifin tarbiyya munan da hausa dai muna cewa tarbiyya wane yana da tarbiyya wane bai da tarbiyya shin wannan kalimar daga ina ta samo asali kalima ta tarbiyya kalima ce ta larabci tsantsagoranta yaren hausa kamar sauran yarurruka na duniya ya tasirantu da yaren larabci ta fuskar addini da kuma ta fuskar kasuwanci da ya haɗa ƙasashen hausa da ƙasashen larabawa da ta fuskar zamantakewa ƙabilu na larabawa da suka zo suka zauna a ƙasashen hausa shi yasa za ka ga mafi yawancin kalmomin da ake amfani da su a masarautu na da na gargajiya dukkansu mafi yawanci na wato yare ne na larabci zan ɗan ba da misali kaɗan kun ga ana cewa hakimi hakimi ba hausa ba ce larabci ne daga alhakim ne hakama yahkumu ismul fa'il alhakim ismul maf'ul almahkum hakimi sai bahaushe ce hakimi daga nan wannan ba a san daga inda ya hito ba amma ana faɗa misali idan muka duba za a ce alƙali alƙalin nan larabci ne asalinsa alƙadi da gadun to mu kuma bamu da zadu zadu mun mai da kalamun gairin magalubi alaihim walal lalina ko walal lalina sai ce alqadi yace alqali alqadi ismul fa'il ne qada yaqdi an gane ko shine mai yin hukunci to haka a gurguje ba sai na zarfafa ba kalima ta at-tarbiya larabci ce asalinta daga fi'ili ne na rabba rabba ra'un ba'un mai shadda da kuma alif wadda take mai lankwasa wadda ake hada da fifa iya kuma su baya in ji masu karatun zaure to don haka duk fi'ilin da ya zo a kan wannan tsari mai alif ta fifa iya kuma su baya yana da haruffa guda hudu to min ɗan an ce rabba ra'un ne wannan ba'un mai shadda ba'un biyu ne da ba'un mai sukuni rab an samu ba'un ta ɗaya ba an samu ta biyu tare da alif kenan haruffa ne guda hudu to in sun kai su dubu ka same su wato yana zuwa ne akan wazni taf'ila in ji malaman zauri in ji malaman saf kaga rabba yurabbi tarbiyatan salla yusalli tasliyatan zakka yuzakki tazkiyatan naha yunahi tanhiyatan to don haka tarbiyya asalinta kalima ce ta larabci amma sun ce asalinta kuma tana zuwa daga rabba ya rubbu shine kuma nan tarbiyya da haɓakarwa wannan kalimar idan muka dube ta a faɗinta duka dai tana zuwa ne akan ma'anar aziyadatu wannan ma'ufin lugha kalima ta tarbiyya tana nufin aziyada shine ƙari ko kuma annama shine haɓaka da daɗuwa yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala rabbu rabbu ubangiji to amma sai suka ce in an ce rabbu kawai mutlaqan zai ce ni zuwa ga Allah in an ce ar-rabbu zai ce zuwa ga Allah amma idan aka yi idafa wani lokaci yana zaman tuwa Allah subhanahu wata'ala ake nufi wani lokacin ba Allah subhanahu wata'ala ake nufi ba shi yasa laraba suke cewa rabbul baiti ubangida nan kaga ba Allah ake nufi ba rabbatul baiti uwar gida mai kula da gida mai yi ma gida tarbiyya matar gida ake nufi ina fatan an fahimce ni da kyau kalima ta tarbiyya ta zo a cikin alkur'ani da fi'ili na rabba a wuri ɗaya a cikin alkur'ani a cikin suratu shu'ara wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inda aka fara tattaunawa da annabi Musa da Fir'aun ya ce ƙala alam nurabbika fina walida wala bista fina min umrika sini Fir'aun ya ce ma annabi Musa alam nurabbika ashe ba mu ne muka rene ka ba fina a cikinmu walidan kana karamin yaro wala bista fina min umrika sinin ka zauna a cikinmu wato shekaru masu tsawo waɗansu shekaru kafin ka gudu kenan to kaga kenan na alqur'ani ya amfani da kalima ta tarbiyya yana nuna cewa ana nufin yima abu tarbiyya amma ya anka danganta ta zuwa ga Allah anka ce rabbu malamai suka ce tana da ma'ana guda uku tana nufin al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru alkhaliq wanda ya halitta almalik wanda ya mallaki komai almudabbir mai tafiyar da komai shi Allah shi ya halicci komai shi Allah subhanahu wata'ala shi ya mallaki komai sannan Allah subhanahu wata'ala shi yake tafiyar da komai babu abin da zai kasancewa face sai Allah ya yarda in kaga abu ya kasance to Allah ya so duk yadda ka yi dubara da tunani da ƙarfi da komai idan Allah bai so abu ba to abin da ba zai kasance ba to wannan a gurguji ne nake bada ma'anarta a larabci saboda ɗaliban ilimi suna yi su saurari ko su yi bincike a cikin qawamis ka koma cikin littattafan qawamis alqadima wal hadisa da kuma ma'ajim kaga wato ma'anonin da take dauka sai mu zo a tarbiya istilahan a wajen malaman tarbiyya saboda ilimin tarbiyya ilimi ne wanda yanzu ana karantar da shi a jami'o'i na musulunci ana karantar da shi a jami'o'i wato waɗanda ma ba na musulunci ba idan muka duba yanzu a jami'an madina akwai kismu tarbiya a sudan akwai kismu tarbiya a ina ne akwai kismu tarbiya har anan nijar yanzu akwai al-aqsam at-tarbawiyya ana karantar da tarbiya a matsayinta na ilimi yana da kyau mu fahimci wannan to menene tarifin tarbiyya a wajen malamai zaka iska tarifi yana da yawa abin nan zaka iske kowa zai iya kawo nashi tarifi daga cikin malamai to amma da yake ba bincike ne muke yi ba muna son ne mu yi wa'azi mu gabatar da ɗaya daga cikin tarifat don saboda ya zama tushin fiɗa gare mu sai suka ce at-tarbiya huwa تغيير تغيير السلوك shine ka canza suluki ɗabi'a an gane ko sai sun ka ce taghyiru sulukil insan min al-hasani ila al-ahsan aw min as-sayyi'i ila al-hasani aw min al-aswa'i aw min al-aswa'i ila as-sayyi' abinda ake nufi da tarbiyya shine a canza ɗabi'a ta ɗan adam daga hali nagari zuwa hali mafi kyau ko kuma daga hali wanda yake mummuna zuwa ga hali mai kyau ko kuma daga hali mafi muni zuwa ga hali mai muni wannan ita ce tarbiyya ingantatta to sai waɗansu malamai suka ce to nan da an ka ce taghyiru sulukil insan canza ɗabi'a ta ɗan adam wannan akwai kusur a cikin wannan wato at-ta'rif domin ba ɗan adam ɗaya ake yi ma tarbiyya ba kidan ya kamata a shafe kalma ta ɗan adam domin ana makare tarbiyya sai ka iske an koya makare yanzu a turai akwai karnuka ko karnai waɗanda suke police ana koya ma dabba tarbiyya sai ka iske rago mai shi ya koyar da shi abubuwa daban-daban ya san mai gida ya shigo ya san mai gida ya fita ya san kaza ya san kaza kenan ba dan adam ɗaya ake yi ma tarbiyya ba har da dabbobi ana musu tarbiyya ina fatan muna fahimtar wannan da kyau to kenan idan mutum yana da hali mai kyau za a iya mishi tarbiyya kenan wannan ya nuna ko da mutum nagari kake bai hana a yi maka tarbiyya ma'ana a nemi ka ƙara cikin aikata alkhairi kuma wannan daɗuwa da ƙaruwa cikin aikin alkhairi ba abu bane wanda ake fatan ya tsaya sai ka koma ga Allah da ana isa da tarbiyya da annabawa sun isa amma kullun nafsi zai zo ya ce ga abin da za a yi kullun a yi kaza da sahabbai da suka fi mu imani da an kare musu tarbiyya amma kuma su ma kullum ana cewa ga wani aiki na alkhairi ga wani aiki na alkhairi to idan kuma mutum a'a ba mai kyau bane to sai a in mummuna ne to sai a yi kokari a ga ya za a yi ya zamanto nagari to kuma idan mutum ne wanda yake yana cikin halaye mafi muni to sai a ga ya za a yi ya rage domin bai yiwa a shiryar da shi lokaci guda daga mafi muni ya dawo mai muni kafin a samu a gari ko ana iya dawo da shi mutum na gari ban sani ba kuma fahimci wannan to wannan shine ta'arifin da suka gabatar ɗaya ne daga cikin su kuma idan mutum ya koma cikin littattafai zai ta ganin akwai ta'arifat da dama matsaloli na ilimi to akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu fahimta akan matsala ta tarbiyya kafin mu shiga nuktan mu ta biyu mas'ala ta farko shine cewa at-tarbiya mas'uliyya ita tarbiya mas'uliyya ce kama an dora nauyi ne a kanka wanda yana daga cikin abin da yasa da yawa daga cikin musulmi musamman kasashen musulmi muke cikin matsaloli saboda muna ganin kamar tarbiya ba wani abu bane wanda yake wajibi a kanka mutum yana ganin ba dole bane sai ya tarbiyantar da ƴaƴansa ba dole bane sai ya tarbiyantar da matansa ba dole bane sai ya tarbiyantar da wanda yake karkashin shi yana mishi aiki a shago ba dole bane sai ya yi tarbiya ga mutanen da suke karkashin shi a kamfaninsa ganin yake ita tarbiya kawai kasashen mu muna ganin kamar wani abu ne wanda ba mas'uliya bace wanda kuma ga hadisi karara cikin sahihul bukhari da sahihul muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku mai kiyo ne kaga kuma za a tambaye ka mas'ul za a tambaye ka amma kaga da yawan mutane su su damu da wannan ba saboda abinda dai muka bukata a ce an yi aure magana ta daga ita kai abinda addamuwan mu ba tarbiya ba mata da wuya da wuya ka ji mutumin da a ce maka ya samu matsala da matar shi saboda baka sallah amma yau an ka ba da kuɗin kayan miya ba sayi abinci ba to in ya yi hankuri yau an yi sa'a gobe ya ba da kuɗin kayan miya ba sai kayan miya ba to tana siya gidansu ko ɗiyawa ta ku saboda tuwo a wajen shi ya yi muhimmanci da addininta shi ne abinda aka damu da shi mu yi ƙoƙari mu gina matanmu yanzu ka ga sallar yana na kowa da yawan mutane hankalinsu ya tashi biyansa hankalinsu ya tashi saboda ba a samu kudin rago ba sun shigo ko da bunsu hankali ya tashi hankali ya tashi ba a samu aka kai aka sai ma yara sutura ba da kaya amma kahin ka samu wanda zai tambaya dan shi ko matar shi shin sun iya sallah ko ba su iya sallah ba wannan duk bai dame shi ba sun iya karanta fatiha ko ba su iya karanta fatiha ba wannan duk ba wani abu bane to sai zaman to mas'uliyat mun dauke ta kamar responsibility kin nan da aka ce an dora muna gashi ayoyi da dama ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku ku kare ƴaƴanku daga wuta ai ba don ka sai riga dan ka riga bane aka kare shi daga wuta ba dan ka siyo mishi raguna ka yanka mishi ba an yanka wato an yanka raguna an gasa tarunna an ba shi nama ya ci ba shine an kare shi daga wutar jahannama ba a'a an koyar da shi ya san addini ya tarbiyantu ila sai ga mutum ya tashi daga sallar asuba ya tafi masallaci ya yi qiyamul layl ya je masallaci ya dawo ya zaka ya kwana shina da ƙato 20 cikin gida babu wanda ya salla tsakanin maza da mata mata ne babu wanda ya salla asuba shi babu abin da shi mai kai kamar ganin yake ranar tashi alƙiyama da an sai a ce kai sallar asuba eh to shiga aljanna ku ko ba ku yi sallar asuba ba to ku zuwa wutar jahannama waye ga ma Allah ba zai tambaye ka wannan amana da baka ba to Allah ya kyauta dan haka yana da kyau mu gane cewa ita tarbiyya mas'uliyya ce responsibility ce an gane ko ma'ana nauyi na wanda Allah ya dora maka yaronka wanda yake shago yake maka aiki yadda kake kula da dukiya wanda yake tsare maka to ka kula da lokacin sallah in yayi ka tambayi yaronka yayi sallah ko bai sallah ba kamfaninka ka koya ba masu aiki in lokacin sallah su je su yi sallah babu ruwanka kai dai an yi aiki ko ba a yi aiki ba mutane masu ɗauka kaya sun zo ko ba su ɗauka ba in waɗanda ake kai ma kaya ne an kai musu ko ba a kai musu ba an amso ba su suka ko amso ba kuɗi sun shigo ko ba su shigo ba su yi sallah ka su yi sallah uwa ɗaya uba ɗaya kai a wajenka to kana ganin yanzu ranar tashi alƙiyama ba za a tambaye ka ba za a tambaye ka ana aiki noma shin ana tsayawa a yi sallah kai ga shi turawa sun cire ma a duniya kuma yanzu kalme kaka ɗauka kana kirta kirtar ƙasa banka ya mutu taken da suka yi magona tsoho ga wurin mutuwa ka yaro ga wurin tsohonka kuma ba ka sallah sai in ka ga dama ka yi jamɗe game da ka haɗa salloli ka abin ga bai yi ba kana aikin wahala a nan duniya su turawa sun ci gaba sun barka kuma baka gyara lahirarka ba kun ga akwai matsala shi yasa yana da kyau wannan mas'uliyya kin mu fahimce ta da kyau duk wanda yake maka aiki in lokacin sallah kace mai aje kai sallah yaron kana kace da an kira sallah ka aje ka liƙe shago ka tai ayi sallah babu ruwan shi in dai ana ciniki kai da kanka ma in kace mai gida sallah lokacin sallah za a yi sai kace ni za ka gwada masa lahira eh ni za ka gwada masa lahira tsaya a ƙare ciniki na ba zan faɗi ba dai wani mutum na suka ba da labarin shi mai tebur ba zan faɗin abin nan ba in ana sallah shi bai tsaya masallaci bakin shagon sheki ban ce kuma ka sai sallah ba a kwashe ma kaya bai inda za ka laɓe kayanka ana sallah in an kato an kato ciniki ana son kaya dama shi dan bai taba ka ciniki ba sai yanzu a sallah sai sallah bai sallah sai shi ciniki in an ka koma kabbarta wata sai ciniki shi zo sai shi yanki sai an ka ce to kai kakana ya ce to lalle dole na sai yayi haka don saboda shi ciniki wucewa shi kai sai sallah kuma lokacin ta shi na da yawa magana ta kare tun da dai in ya sallame shi na samu ta dama lokacin sallawa yawa gare shi to kun ga wanda akwai wata matsala to wannan yana daga cikin abin da ya kamata ƴan uwa mu gane musamman game da abin da shafi tarbiyya sai mu je nukutan mu ta biyu saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba shine arkanu tarbiyya shin tarbiyya tana da rukunne ko ba ta da manya manyan rukunne na tarbiyya guda hudu ne na farko almurabbi na biyu almurabba na uku almurabba bihi na hudu uslubu tarbiya duk tarbiyar da za a yi duniya ko ta gari ce ko ba ta gari ba domin tarbiya kala biyu ce duka a duniya idan mun tashi raba su yadda za mu fahimta su akwai a tarbiyatul islamiyya tarbiya ta musulunci to ita ce ta gari duk tarbiyyar da ba ta musulunci ba ce to ba tarbiyya ce ta gari ba duk tarbiyyar da ta saba ma karantarwa ta alkur'ani mai girma da ta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk yadda aka ganin waɗanda suka kawo ta sun ci gaba sun kware sun waye to shirmita inda ta saba wahayi dalili kuma ɗauki ƙasashen da ake cewa yau sun ci gaba America Rasha China Ingila Faransa Japan waɗanda ƙasashe dai suna ake cewa sun ci gaba ko to yanzu a ƙasashen su sai mu ɗauko kaɗan daga cikin waɗansu abubuwa don mu gane cewa kasancewa su sun ci gaba a ilimin ƙere-ƙere da technology ba shi ke nuna sun ci gaba ba a ilimin tarbiyya yanzu a america namiji yana auren namiji haka ne ko ba haka ba haka ne to kaka kai ga ganin ka yanzu waɗannan mutanen sun cancanta su zamanto abin koyi gare ka ministan transport na ƙasar america na yanzu da aka ɗora shi akan matsayinsa to da ya zo zai karanta discours an gane ko abin suka kira speech da english sai ya ce i present you my husband ya ce duniya ta shaida ga matar shi nan zamne wani ƙato na annan zamne ya sa wani abin nan hakan ka shi ko ƙato sai jijjiga kai matar shi na ɗan luwaɗi ne ya zo har ya nuna mutane matar shi yanzu wanga shi ne abin koyi gare ka ko ko wanga na kaga ganin zai baka tarbiyya asara ce da to don haka ya kamata mu gane cewa cikin mafadir tarbiyya akwai almurabbi wanda zai ba da tarbiyya shi ko wanda zai ba da tarbiyya yana da sifofi masu yawa kun gani sai ya ba da tarbiyya wanda zai ba da tarbiyya bai yiwa ya ba da tarbiyya shi bai da tarbiyya larabawa suna da wani karin magana suka ce faqidu shay'i la yu'tihi wanda yake bai da abu ba zai iya bayarwa ba talaka ba zai iya baka kuɗi ba mai kuɗi ne zai iya baka kuɗi haka ne ko ba haka ba jahili ba zai iya baka ilimi ba sai dai malami wanda ya sani to to haka wanda bai da tarbiyya bai iya ba wani tarbiyya shi yasa turawa su da namiji yake auren namiji mace take auren mace kare shi aure mace a turai a ɗaura musu aure a iglis kuma a ce waɗanda su za su ba mu tarbiyya kai da kanka ka san wannan abin ba zai yiwuwa ba bai yiwuwa ɗan luwaɗi shi baka tarbiyya inda ba ɗan luwaɗi zai mai da ba bai yiwa ɗan giya ya baka tarbiyya inda ba giya zai koya ma sha ba mummunar tarbiyya kenan to shefa kenan in mun ka kasa tarbiyya gida biyu duk tarbiyyar da ba ta musulunci ba to banna ce duk tarbiyyar da take ta musulunci ita ce daidai ko an so ko ba a so ba to amma idan kafiri ya zo da wani abu wanda yake daidai ne to in bai saba ma alkur'ani da sunna ba a'a ba za mu ci ba saboda kafiri ne ba za mu karba ba musulunci bai ce haka ba a'a duk inda mutum ya faɗi magana ta gaskiya ko da ba musulmi ba ne a tarbiyyar mu ta musulunci za mu ce gaskiya ne saboda yanzu wani matsalar da muke fama da ita a jami'o'in musulunci na duniya gaba ɗaya da suke karantar da ilimin tarbiyya idan ka shiga karatun tarbiyya za ka yi mamaki nan da nan kafin ka ga ta'arifi na malami guda na musulunci sai ka ga ta'arifi ɗari na kafirai a ce maka wani wani daga ƙasar Amurka ya ce kaza tarbiyya ita ce kaza wani daga ƙasar ingila ya ce kaza me ya kawo wannan saboda musulmai na farko sun yi wasa da littattafansu na ɗaiki nan na biyu kuma saboda duniya tana canzawa cikin kowane lokaci musamman a zamanin intanet sai zamanto babu bibiyar duniyar da muke ciki sai zamanto su ne muke karɓa abubuwa gare su abu na uku wanda adda hatsari kwarai da gaske mun ɗauki turawa cewa ba sa yin kuskure shi yasa za ka ga mutum in an ce baturi ya ce bai taɓa tsaya ya bincika ba ya yi naƙadi ya ga menene mai kyau menene bai da kyau in dai an ce baturi ya ce sai ce to haka nan ne wanda yana daga cikin abin da ya cuta muna yanzu ana ganin turawa ba sa kuskure sai ka jawo mutum aya ya tsaya shakka ka jawo mutum hadisi an ce ingantacce na babu shakka babu wani shakka mallamai sun tabbatar da cewa ingantacce ne ya tsaya shakka ka ce mallamai sun ce kaza ya tsaya shakka da ka ce wani kafiri ya ce kaza sai ga ya yadda da wannan magana ba zai maka shakka ba saboda mi saboda shi a tunaninsa kamar waɗannan kafiran su saboda ci gaban da sun ka samu na technology kamar ba za su yi kuskure ba wannan ya kamata musulmi ya hatara da wannan mai ba da tarbiyya na biyu almurabba wanda za a yi ma tarbiyya nan a gurguje ne nake muku sifofin wanda zai ba da tarbiyya su kaɗai suna canye wannan karatu mutumin da zai ba da tarbiyya sifofin shi ya zamanto yana da aƙida ingantatta ya zamanto mutum ne nagari ya zamanto mutum ne mai son kawo gyara cikin al'umma ya zamanto mutum ne mai haƙuri ya zamanto mutum ne mai basira ya zamanto mutum ne mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza in ma mace ce tun da an ce almurabbi nan ba ana nufin namiji ɗaya ba a'a in mace ce ta zamanto mai aƙida ingantatta ta zamanto mace ce mai haƙuri ta zamanto mace ce mai biyayya an gane ko ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mace ce mai biyayya ga mijinta mace ce mai biyayya ga iyayenta mace ce mai kaza mai son addini mai kaza mai kaza mai kaza dan nan sai mu dubi shi kari to al murabba wanda za a yi ma tarbiyya shi wanda za a yi ma tarbiyya shine rukuni na biyu domin bai yiwa a ce ana tarbiyya babu wanda za a yi ma tarbiyya yanzu misali mutumin da bai da mata bai da yaya babu nauyin kowa kan shi kaga ba a cewa shi ma yaya tarbiyya dan babu su malami cikin aji shi kadai babu dalibai wa zai karanta iska kun ga bayyuwa a yi karantarwa sai an samu malami sai an samu dalibi sai an samu abin da za a karantawa kuma sai an yi amfani da salon da za a isar da ilimi to haka tarbiyya dole sai an samu mai ba da tarbiyya sai an samu kuma wanda za a yi ma tarbiyyar to abu na uku kuma sai an samu abin da za a yi tarbiyya da shi in mun ce abinda za a yin tarbiyya alqur'ani za mu zo can wajen masadir tarbiyya alqur'ani da an kauce makarantarwa ta ubangiji to kada a san tsammanin za a yi wata tarbiyya ban kaurace za a yi shi yasa etudiyan da suke yin bincike a jami'o'inmu musamman na musulunci ka cika bincikenka da surutu ko na majistar ko doktora ko university da surutu na turawa saboda tsoron wai yanzu mu da an ce a ce Allah ya ce ko da tradiction za ka yi ko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce sai a ce a'a ba a yarda ba sai dai ka ɗauko maganganun kafirai gaba ɗaya ka yi rubutu da su wannan kuskure ne da ake gabatarwa a cikin bincike domin bai yiwuwa a ce kafiri na da ta cewa cikin ilimi Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitti sammai da ƙasai a ce bai da ta cewa a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai da ta cewa ba a yarda a kawo aya ba ba a yarda a kawo hadisi ba to in ba a yarda a kawo su ba ya za a yi a ɗauko maganganun mutane kawai waɗanda kowan kan da ba su iya ba a ce maganganun su su ɗaya ne za a sa a cikin bincike wannan matsala ce ya kamata ɗaliban ilimi musamman masu yin research musamman university university na turanci za ka iske mutum zai yi karatu kan sociology ko zai yi karatu kan mi sai a ƙi kawo aya ko guda an hana an hana an hana kuma abinda zai bayani kan shi ga ayoyi dan ga hadisai nan duka ya watsar da su saboda turawa su musu yarda ba da a ce Allah ko a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kai kasashen su in musu yarda ba su abu su yarda ba amma su in suka yi sai duniya ta dauka a ce ai wani kafiri ma ya taba kafa hujja da aya har alfahari ake da shi to ina ba mu je kenan su sun ya halatta gare su su su ce ga wani hadisi su yayi sun yarda da shi ga wata aya sun yarda da ita amma mu da muka yi imani da abin ba mu isa mu kafa hujja da shi ba to ina an ka je kenan wannan matsala ce to don haka shi ma wanda za a yi matar biya yana da sifofi yana da sifofi dole sai an fahimce su amma ba zan matsa ba saboda maudu'in namu yana da faɗi sifofin wanda aka yi matar biya mafi yawanci ana kallon su ne ta fuskoki daban-daban an gane ko amma zan ɗauke su akan ta fuskar da za mu yi fahimtar su a gurguje shi ne malaman tarbiyya suke cewa ɗan adam game da tarbiyya ana kasa shi gida uku daga jari wato kasancewa shi jariri har zuwa lokacin da ya kai shekara zuwa goma sha biyar daga lokacin da ya kai shekara goma sha biyar ko ya kai balaga har zuwa lokacin da ya kai shekara talatin da biyar zuwa arba'in daga lokacin da ya kai arba'in zuwa abin da ya sama to wannan abin da ya samu ki son mu kawo shi saboda fahimta halin ɗan adam lokacin da ɗan adam yake yaro daga lokacin da ya fara iya tafiya ana mai tatta ya fara iya tafiya tun ba lokacin da ya fara rarrafe daga wannan lokaci rayuwar shi sai malaman tarbiyya suka ce hankalin shi yana bayan gaban shi hankalin shi yana bayan gaban shi ma'ana duk abin da yaro yake son ya yi to sai gaban shi sun aikata kafin ya gane menene ya aikata karin magana da mallam bahaushe bari mu komo gida yace yaro bai san wuta ba sai ya dawa kaga da ya san wuta ce yana dawa ta a'a to wannan ga nuna maka ashe gaban shi suna rigan mi suna rigan hankalin shi yaro sai shiga wayan wuta in ban mashi na sallah in bai adda bai je ta bai halaka yaro ya ga kaza komi ya gani zuwa na shi kanshi buga kaga saboda mi saboda gaban shi sun rigai hankalin shi idan mutum ya kai matsayin munzalin balaga ko mace ko namiji to nan kuma sai abu ya canza sai ya zamanto da gaban shi da kuma hankalin shi tare suka tahiya tare suka tahiya in an ce tare wani bai rigan wani ko to shi sa kuke ganin matasa idan kana da ɗaya kai balaga ko ɗiya to yanzu uslubi na ƙarfi da tsoratarwa bai cika amfani ba sai uslubi na wa'azi da nasiha shi zai amfani saboda wannan lokaci ya fara kai ƙarfi namiji ƙato wannan masu ɗauka altarkin nan yan shan shisha waɗannan girma ya fara kama su da sun ga cewa ya kamata su ruga da gudu ba tsaya ba su yi on gaba sai ga an ruga da gudu an ce an dawo lahiya su ce a haka ina ta nuna mishi in ta nuna mai shi kuwa buga kuwa zai yi yayi kuwa yayi kuwa kace lahiya ce a haka nan na daɗi na nake shi haka nan na ta nuna haka nan na ta bashi shi yasa sai kaga ya sauraren abokan shi da baban shi dan shi ganin kai abokan shi waɗanda aka shan shisha aka zuwa a yi picnic da siyastar da su yanzu gashi Allah ya fara saukar da ruwa muna buƙatar ruwa da ma Allah ya fara saukar da ruwa uwaye suna son a ɗauki kwasa shi ko a'a shi na hina dibi yadda za a siyastar a je bakin flash inda ake akwai shakatawa ko cikin dangage a sai abinci a sai nama a sai tare da yan mata a je a ji daɗi kai kai na gabatun ɗaukar kwasa da wani ɗaukar kalmi shi ɗan amurka na american ne an ka aiwa nijar an ce amana to irin wannan lokaci kace ka tunkare shi to akwai matsala in kace ka tunkare shi in ba da ƙarfi za ka tunkara shi ba sai ka haɗa da hikima saboda wannan lokaci ƙarfi shi ka ji ya ga daman ma in ya zo iska sa cikin gidansu ya ce kai san ga ya kamata in kai shi ƙasa shi kama kansa shi mirgiɗe shi kai shi ƙasa sai ya ji daɗi ya nuna cewa kenan ya kai to haka ya mace sai kaga da abokanta sun kira ta za a tsaya wani wuri to lokacin nan ba ta saurara ma kowa saboda mace in ta balaga lokacin da ta fara ganin ta balaga to duk wanda bai bai halat wanda ta ka ɗebe ma hulla a duniya shine wanda an ka ce haram na shi armita ubanta ko wanta ko kaninta su kaɗai ta ɗebe ma hulla amma duk wanda ba su ba ganin ta kai baka huce ka zo ka ce kana su ba don haka tana iya keta ka to haka uwarta da ubanta sai suna mamakin ya aka yi su tafi sauraren abokanta da su saboda su sun jahilci wannan lokacin da take cike da hankalinta da gabanta tare na suka tahiya ana can ana abinci su waɗanga gayu sun saka sun ana ƙasar radiyo ana shan shisha suna jiran bayu oba ya riga yayo bauta ya kawo abinci mammasu abin nan bai wasu tana nan tana abinci ana nan ana shan shisha ana ƙara jin yunwa ita ko waccan tana tun tana riƙe da salula da whatsapp tana tsal tsal tsal tsal tsal tana jiran bai wata ta kare mata abinci a kawo mata shikenan to shi yasa dole wannan lokaci sai a hada da uslubi na nuna ma mutum ni na haife ka kada ka sa tsammanin abokananka sun fi ka kaunata yau cikin su ba mai baka abinci yau cikin su ba mai baka abin sha yau cikin su babu wanda za a ce ka koma gidansu da zama can gidansu a ɗauki nauyinka duk in tabbaci ni za a nemowa yau in an kama ka wal iyazu billah ba shi ake fata ba ake an kama ka komferiya baban wani bai zuwa ya hiddo ka sannan ita ya mace sai a nuna mata ya za a yi a ce abokananki sun fi ki ƙaunar mu alhali mu muka haife ki sannan kuma yau ba fata muke yi ba in an ce mota ta kaɗe ki ba ki ganin wata abukiyarki wadda za ta zo ta ce ta ita za ta ɗaukar nauyinki bayan ma wannan yau in kin kai sake kin ka ɗauko cikin shege ba ki tahiya da shi gidan su waɗancan abokanan mu za ki kawo bashi to irin wannan sai ka fara yi mutum saikin hankali ko ko abokanan shi suna jan shi lokacin da shi yake zuwa makaranta akwai wani malami mun haɗu da shi a garin yamai yake bani labari sai baban shi yana son ya raba shi da wasu abokanan shi 'yan boko shi almajiri ne yana zuwa makaranta su waɗannan 'yan boko ne to kuma shi ya balaga bai yiwuwa ka ce ka tunkari ƙato ko ita ka ce ka buga mashi na karewa shi kenan sai baban ya kire shi ra'as sabar da lahadi akwai karatu amma kuma babu boko to gidansu ake zuwa sai suka hana shi zuwa karatun asabar da lahadi a zo gidansu a ci abinci a yi fira to yanzu in baban ya ce mai ba a zama sai ya ga kamar ya sa kiyayya ne tsakanin shi da abokanan shi sai kyali sai kira shi ya ce mishi wane ce in ya ce ra'a sabar da lahadi ana zuwa makaranta ko ba a zuwa ce ana zuwa ya ce to misa ba ka zuwa eh shiru saboda abokanan shi sai ya ce to kenan kaga kai litinin talata laraba kana zuwa makaranta an gane ko alhamis da juma'a ba a zuwa makaranta ko ba haka ba amma alhamis da juma'a ana zuwa boko ko ba a zuwa sai ce to yanzu ka gayyace su ran alhamis ko ran juma'a sai su zo a yi fada ko litinin ko talata ko laraba ya gayyace su alhamis akwai mai zuwa ya gayyace su juma'a akwai mai zuwa babu sun kaki zuwa yace sati biyu yana gayyata su alhamis da juma'a babu wanda ya zo sai gane a to su su daga boko suka rike suka mutumta nasu karatu shi daga zuwa makarantar alkur'ani sai ya barar da damar shi ta asabar da lahadi saboda waɗannan wallahi ya ce shi addalilin da ya sa ba wannan fada ta mutu har abada to hikima ce ake haɗawa da ita don ka nuna mutum consequence consequence mutum ya ce kai lokacin da kaka aiki yake zo ma a yi hira amma kai ba ka zo mai lokacin da shi shike aiki to kowa shi shi na shi aiki in dai gaskiya za a aiki da ita in ko kai yi wasa wallahi kai zaka kuka dan da yawan mutane haka na suke su lokacin da suka son su zo su bata naka su ba su son ka zo kai ka bata nasu to ya haka haka wa awawa kenan kai kan zan wawa to bayan wannan yan uwa sifofin wanda za a ba tarbiyya kenan mun ce matashi wanda ake yi ma tarbiyya gaban shi da hankalin shi tare suke tahiya da haka yi mishi tarbiyya sai an shirya saboda karhin shi ya riga ya kai sai hali na uku lokacin da mutum ya fara wuce shekara talatin da uku zuwa da hudu zuwa da biyar zuwa arba'in sai wato wannan lokaci sai hankalin shi ya fara gabatar gaban shi wannan kuma ana zancen mafi yawancin mutane na kan wani ya ga sabanin haka ya ce a'a ai malam ya faɗi kaza a'a na ana nufin mafi yawancin mutane don akwai wanda kai shekara 60 amma kuma ɗabi'o'in shi su canza ba wannan istisna ne sai ka ga mutumin da yake da shekara 40 50 60 duk abin da zai yi sai ya yi tunani shi na daga cikin sirrin da ya sa mafi yawancin annabawa duk da yake annabawa tsararru ne amma mafi yawancin annabawa sai sun kai shekara 40 Allah yake ba su annabta kaji Allah ce walan ma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma walan ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma Allah rama mai harkar Qur'ani ga sunan jina walan ma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma cikin suratu Yusuf walan ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma cikin suratul Qasas Allah rama mai tarana suke kamo mutum to balaga ashuddahu ya kai karfin shi ya kai shekara 40 a wannan lokaci hankalin shi ya fara gabatar gaban shi shi yasa duk abin da zai aikata zai nemi consequence kayan ka samu dan shekara 40 ko 50 ya saki matar shi akwai wuya amma masu 18 takwas a shi babu ruwa ne dama ma wane na yabbe sadaki an ka kama ta bai saboda aka samun mata ba don haka shi babu ruwa ne in kinka mai iskanci kina ta gidanku misha mai kai in ma gidansu akwai kuɗi in ya saki wagga uba na yi mai in ya saki wagga uwa na yi mai kenan shi babu rane bai sa abin da ake cema mace ba amma da an kai shi yayi noma na shekara hudu ko biyar an kace da waɗannan kuɗi za a yi mai aure ko an ce ya saki mace ko cikin mahalki ya gare shi sai ya tashi ya ce astaghfirullah saboda ya san menene hanyar da ake bi to shi yasa lokacin da mutum ya kai shekara arba'in sai ya fara tunani shi yasa ba da jagoranci kowane iri ne ga mutumin da bai kai shekara arba'in ba na al'umma akwai hatsari akwai hatsari mutumin da duk bai kai shekara arba'in ba ana ba shi jagoranci to kafin a ce an ci nasara akwai wuya saboda za ku iske al'amuran a bankauna na suke shi abin da ya zo min shi ke aikatawa su ko mutanen da suke mu'amala tare da mutane suna kallon abin da zai ji ya dawo yanzu dan baku misali guda kafin mu ci gaba da bayani boko haram kun taba ganin an kamo mun shekara 60 cikin boko haram eh to me yasa ai cikin yan boko haram akwai wadanda sun yi karatu akwai wadanda ma ba su yin karatu ba ko to amma cikin tsohi ana samu ai mutumin da bai karatu ba ko to an taba kamo dan boko haram a ce muku ga mai shekara 60 na wadanda me ake samu matasa saboda su ne cikin waɗancan waɗanda gabansu na daidai da hankalinsu in an ce musu kuje ku kashe mutum su ba su tsaya su yi tunanin me zai faru kawai a je a kashe an ce a kashe shi kenan yana da kyau mu fahimci wannan yan uwa a gurguje saboda lokacin mu bai da yawa shi mai wanda za a yi ma tarbiyya sai mu samu kuma ma yurabba bishi abinda da shi ake tarbiyya in an ka ce za a tarbiya da abin da ba shi ne Allah ya saukar ba ko ko abin da ya saba ma alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi ban kaura za a yi a 2000 in ban manta ba tsakanin 2016 2017 2018 in ban manta ba na hitu da 2016 ne akwai wani gidan TV a ƙasar Faransa ana kiran shi France 24 France 24 masu kallon TV sun san shi to suna da emission emission da suke yi sai aka yi wata emission kan education tarbiyya waɗanda suka zo suka gabatar da wannan emission su ne manya-manyan profesoshi a ƙasar faransa na education kaf babu na sama gare su profesa irin wanga ba wai profesa na karantarwa ba a'a mai diplom wanda ya wuce doktora to shi profesor kin babba wanda duk faransa shi ake ji sai ce to yana ba da shawara a ƙasar faransa a sa tarbiyyar musulunci a cikin makarantu na ƙasar faransa kuma ba musulmi ba ne papa papa papa papa papa papa ana buga waya saboda su turawa ba irinmu ba ne idan ba ilimci ya kwaɗi magana sai ya ce to a yi tambaya mu ko in mutum ya yi fatawa sai ce a ba a tambaya a'a in ka gabatar da muhadara ko ka gabatar da wani abu na ilimi daga ciki ana son ka bari in akwai mai tambaya yayi tambaya in akwai mai ta'aliki yayi ta'aliki in akwai wanda zai ƙara wani abu tana yiwa kamince shi mai muhimmanci sai ya ƙara amma kai ka ɗauki cewa a'a ba za a yi ba to su tura ba su yarda da wannan ba saboda ko da wani kuskure ka yi yau kana iya gyara shi gobe shikenan sai aka fara bugowa a'a kuna son ku maida mu na ƙasa ƙasan musulunci ko sai ce a'a bai ce a sa aƙidar musulmi ba a'a tsarin tarbiyya na musulmi ya ce a sa to sai tambaya ta biyo baya ni addalili ko ba haka ba abinda ake so ga ba faɗin magana ba dalili ko ba haukata suna faɗin magana amma wajen nemo wata dalili da aka samu matsala ba mu dalili yace dalili na farko dalilai guda hudu ya faɗa ban sani ba ko ina iya tuna uku daga cikin su dan shi bari zai gani ina iso tuna guda uku yace na farko shine cewa har yanzu a ƙasar Faransa har yanzu ba a taɓa samun wanda ya wuce iyayen shi ba cikin musulmi ma'ana idan musulmi na da shekara hamsin baban shi na da shekara saba'in ko tamanin misali har yanzu ba a taɓa samun wanda baban shi zai ba shi umarni bai ce a'a ya ce su ko ‘ya'yansu da yarinya ta kai shekara goma sha takwas to ta zan major ta ta zama daga minor sai ta kawo sarmayinta su kwana cikin gida guda iyayenta ba su da izinin magana paske major ta abinda ta gada ma za ta aikata shi ne abinda suke ta kokarin yanzu a kasashen mai shigo ya ce hujja ta biyu har yanzu a ƙasashen turai da ake barin malaman musulmi na shiga suna wa'azi bincike ya nuna kashi saba'in cikin ɗari idan sun fito daga cikin gidan kasu waɗanda aka yi ma wa'azin nan suna zama mutane na gari ya ce amma inda ba a barin suna shiga ko a bar malaman kiristanci suna shiga ce wallahi in ba mutum ya kashe mutum guda in ma an ka sako shi gobe goma ya kashe ba ya ce dalili na uku har yanzu a ƙasar faransa kaf ba a taɓa samun musulmin da ya kai iyayen shi maison de retraite ba kun san maison de retraite gidan da ake ɗauka tsohi in sun tsuho a kai su ‘ya'yansu sai in sun ga dama su je su gane su gwamnati ta baka ɗaukar nauyin su domin su tsohi sun riga sun halaka har da coronavirus kin ga da kuke gani ana zargin tsohi waɗanda suka yi ma ƙasa aiki suna da salayar fansho da suke ɗauka sai aka ga sun yawa to sai ana ƙoƙarin a ƙirƙiro cutar da za ta hallaka su domin ƙasa ta huta da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da take kashewa sai mutum ya kai baban shi maison de retret ko mamashi shi kenan can bayan wata uku ko hudu ko biyar ya zo ya gane su gwamnati ta ɗauki masu wanke musu kashi ana ɗan koya musu balo ana ɗan yi musu hira suna dariya har su karkara wani sai ya yi shekara guda sai ranar soyayya ta uwaye shi ka zuwa shiga iyayen shi sai ya zo shi sai filar sai wani shago sai dan filar in ya zo dama an faɗa mai ya san nimiron da baban shi da ya zo ya ce nimiro kaza sai a ce mai kai ya kai wata shida da ya mutu sai ce wai na huta ya ce har yanzu ba taɓa samu ba to dalilan da ya ba suwa kenan kuma babu wanda ya ce ƙala kun gani mu muna riƙe da alkhairi amma ba mu san amfanin shi ba sai muna ta wasa sakaci a ƙasar france aka samu wata mata ta zo inda wani malami ta ce tana son ɗanta ya je inda malam a bashi kalmar shahada to saboda ƙasashen su ƙasashe ne masu dokoki har na banza da yuhi akwai dokoki har na banza da yuhi ba ka yarda ka ce mutum za ka bashi musulunci sai ka nemi makusantan shi don ka a zo akwai wata matsala sai ce tun da in musulmi ne ko da mutumin ya kai shekara goma sha takwas yana da damar yi wani abu amma kai ana iya maka matsala a ce ka ɗauko ɗan mutane ka bai da shi musulmi da ƙarfi sai ce akwai iyayenka ya ce mamashi ya ce to ka zo da ita aka zo da ita ɗanki yana son ya shiga musulunci ta ce eh ke musulma ce ta ce a'a kin yarda ta ce eh me yasa ta ce na ga musulmi suna rike iyayensu da kyau suna yi ma iyayensu na dabi da biyayya to son ni kai nayi kusan tsufa shi shiga musulunci in ya dauki wannan akida ni shi rika kula da ni amma ita ba ta shiga musulunci a BBC nake jin wani labari tsohi sai suka fara sace-sace sai a ga tsoho mai shekara 60 ya yi sata ya shiga shago ya yi sata a kai shi kasu tsoho mai shekara 65 ya yi sata a kai shi kasu kai sai suka ga sata ta yi yawa sai suka yi bincike furkuwa paske su abubuwa ne ana yin su a bincike a ilimi ba irin mu bane ka shahura in ka koshi ka ɗauki taliya sannan ka ce kai ka zada ko da aka yi bincike sai aka gane mafi yawancin tsohin nan 'ya'yansu ba su kula da su to in ka yi sata a turai an ka kai ka gidan kaso gwamnati za ta kula da kai ɗari bisa ɗari ashe wai son kula da su ne yasa suke yin irin wannan ɗabi'a ku duba ku gani jama'a subhanallah to don haka abinda za a tarbiyya da shi dole dole abinda za a tarbiyya da shi ya zamanto alkur'ani ne ko sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya zamanto abinda aka cira to ne daga littattafan musulunci daga wannan wahayi guda biyu an kai istinbatin shi ko kuma abinda koda kafiri ya faɗa bai saba ma aya ta alqur'ani ba bai saba ma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba bai saba ma karantarwa ta musulunci ba to sai a dauke shi a aiki da shi domin bi ya kamata mu ba da amsa akan wannan wuri don akwai 'yan bokon da sun rudu da kuma mutane ma waɗanda sun rudu da irin abin da turawa suke akan shi yanzu duk mota tana da wani abu da ake ce ma catalog akwai takarda yanzu in ka sai mota musamman da ta zo daga turai za ka ga akwai wasu takardu cikin motar waɗanda suke nuna ga yadda ake tafiyar da ita in baka san wannan ba aje bari in ƙara maka misali wanda yalla ya haifi zama kusa da kai babu salular da za ka saya cikin kartonta a ce babu takardar da za ta da za aiki da ita a je wannan ta yi magani in ka sai farmasi ka sai magani akwai abin da ake nuna maka ga yadda ake amfani da shi wanda ya maganin nan ba shi faɗe da za amfani da shi ba in ka saba akwai matsala ko babu akwai wa ya halici duniya wa ya halici ɗan adam duk abin da ke cikin duniya ya halice shi to sai ya sabkar da alkur'ani ya turo manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi bayanin yadda za a yi duniya ta tahi a ji dadin duniya da lahira sai an ka ce a ga wani ƙato kahiri bai halicci kanshi ba bai halicci sammai da ƙasai ba bai halicci komi ba duka ilimin da Allah na ya bashi cikin halittun Allah na shaka kwaikwayo jirgi an yi kwaikwayon tsuntsu ne kuma abin da aka yi jirgi da shi karkon da komi Allah halicce su sai aka ce a'a yanzu shi za a bi a bar wanda ya halicci sammai da ƙasai shi Allah ya ce ga wanda duniya za ta tahiya shi ya halicci duniya kai bature kai kai mota yanzu mota diesel in an ka sa mata isansi tana tafiya to isansi in an ka sa mata gazuwal tana tahiya ai baturen da yi fiye haka rago to Allah na yace in ana sabon Allah aka yi kafirci da shirka da zalunci duniya ba ta zama da walahaya sai an kace su kula sun kace a'a ga wani tsari nasu wanda ya hina Allah in an bi shi duniya tana zama lahiya to su kansu ba su zama lahiya ba balle su kama zama lahiya kasaka to irin wannan ya kamata ku rinka bada hujja ga su waɗanda suke ganin cewa a'a a ce Qur'ani za'abi mushkila ba ta daga alkur'ani ta taso ba wasu daga cikin malaman da su karanci qur'anin da kyau ba su karanci hadisan da kyau ba su suke zuwa su ba da gurguwar fatawa sai a ce musulunci mushkilar ba mu kokarin mu san duniya ga halin da take ciki domin mu ɗauki nafsi mu aza shi daidai da wannan abin sai mu yi zaman mu shi yasa sai mabannata sun ka samu damar shigowa su zartar da abin da suke so a cikin kasashen mu yan uwa a gurguje sai uslubu tarbiya uslubi wanda ake yin tarbiya da shi domin ko da ga littahi to sai an san uslubin da za a yin tarbiya yana daga cikin abin da muka rasa da yawa daga cikin masu uslubin tarbiya sai manto uslubin su uslubi ne wanda bai dace ba da wanda shi za a yi ba uslubin tarbiya yadda za ka yi ma ɗan birni tarbiya ba haka za ka yi ma ɗan ƙauye tarbiya ba yadda za ka yi ma babba tarbiya ba haka za ka yi ma ƙarami tarbiya ba yadda za ka yi ma masani tarbiya ba haka za ka yi ma jahili tarbiya ba kowa akwai uslubin da ya dace da shi in kana son ka gane wannan bari in baka misali a aikace kana yin shi amma baka sani ba zan baka misali magana magana kun san muna magana aiko to yadda kake ma matarka magana ba haka kake ma uwarka magana ba ko mu ce mahaifiyarka kake na zage ka yadda kake ma babanka magana ba haka kaka yi makaninka magana ba ya tsarin magana da muryar duk sun canza amma baka sani ba ha a aikata kake yi in baka yarda da wanga ba bari in baka wani misali idan mutum yana magana da mace ta salula komi murya sai komi girmanta kasa ta kai kayi kaɗan kana hira da mace a ka ɗaga muryarka in ko akwai shi ko ka da shi da kaji mutum ya ɗaga murya to ka tabbatar da namiji shi ka magana amma in yana magana da matatai wallahi ko bature bai yi sanin wani aka kasa da murya kuma a aikace kaka haka baka sani ba wallahi in dai mata ta zai magana balle ga yin shi na magana da budurwa ta yi kasa kasa na wanda kasan kusu na magana da magana nan tana shiga kuma ya kwanta su hankali ne ko abin da abin da kawai amma da ya doka in aboki ne na zai magana ko ba ne sai ce kuna lahiya da ka ja ce kuna lahiya wallahi da namiji ka magana wallahi to haka ne dan adam kamar abu ne kake yi a aikace baka sani ba to haka lokacin da zaka yin tarbiyya ko zaka kawo magana ta gyara ka san yadda zaka magana da mutum idan mutum babba ne ko yana da wani matsayi to kada ka nuna mishi kuskuren shi ta hanyar sai ka ci mutuncin shi ko kai mai zahi sai da mutum abin ba zai karɓa ba kuma kai kanka zai yi zama sharri gare ka shi yasa Allah ya ce ma annabi Musa عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فرعون كافرين بابا dan ya ce shi a ubangiji ana rabbukumul a'la ya ce shi a Allah ma alimtu lakum min ilahin ghairi banna mai yawa yayi ta amma lokacin da aka ji za a mai magana sai Allah ce ku ga mai magana mai laushi mai tafshi don mi don saboda magana mai laushi tana sa ɗan adam ya kariya shi yasa malamai suke cewa musamman matanmu na musulmi billahi lazi sun yi kuskure mai yawa da suke gabatan namiji gaba da gaba ke rauni gare ki ina ke ina tunkaran mai ƙarfi da ƙarfi akwai abin da Allah ya baki wanda ba sai an tada jijiyar wuya ba malamai suke cewa in kana son ka gane wannan misali kun ga fir'auna duk sifofin da muka wadi gare shi duk rashin imanin fir'auna kun sai sa ana yanka yara ku lokacin da aka dauko annabi Musa za a je a yanka shi mi tace qurratu aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun tace wannan yaron qurratu aynin li walak natsuwa ne qurra wadansu malamai sun ce daga qarra ya qurru ne shine abin da ya tabbata domin abin daga saka farin ciki idanunku suna tabbata kana kallon shi wasu ka ce daga alƙarru ne alƙarru shine albardu sanyi saboda idan ɗan adam yana cikin farin ciki hawayen shi in suka fito sanyi gare su idan yana cikin bakin ciki zafi gare su qurratu aynin li walak wannan yaron natsuwa ne farin ciki ne da gare ni gare ka la taqtulu kada ka kashe shi asa an yanfa'ana tana yiwuwa an yamfa ana ya amfani mu au nattakhidahu waladan ko mu rike shi da wannan yanzu ba su da da fir'auna bai kashe shi ba ya an kai irin wanga jabba mutum mutakabbir fasik kafir zalim mushrik a ce kalmar mace ta yi mai tasiri ku kuma san mu kullun ku zo in kun ka iske mutum cikin shina cikin wani tashi hankali ku zo ku kara mai tashi hankali shi yasa in ka gama tana baka waya sun ka ce to sifa uku gare ka ko dai kana babban mallami ko kana babban mai kuɗi ko kana babban mai wani matsayi kana da wani matsayi na siyasa ko na sarauta na uku kenan ko na hudu kuma koko tausayin ka zuwa gare ta yayi yawa da ka san da zaran kana tsoron a ci maka mutunci to mace ta ima to in kuma ka san shegen duniya to ka ima mace radda kace radda kace ka taba ganin dan giya mata sai na bashi matsala wallahi da ya shawo ta kahin shi kawo ma cikin zauri kahin shi cikin daki sai yayi ma uwayenta ta baci sun kai ɗaya kak kuma ta dauka shi zo shi bace bace shi kare babu kuɗin kayan miya kuma ta yi abinci zaka hici in ya gara ma shi tudda saura shi hausa mangaron ta shi mata tutu kuma ta wanke kuma a zamna lahiya don bai tsoron a taɓa shi ko ba haka dana ba eh talaka ya dawo da gona ya ɗauko kwasa an yi noma da ya taho to ba a ƙoƙarin taɓa shi don sama na shi ki za ma hina jira a taɓa shi wallahi ana taɓa shi gidan dana wace eh amma in kana da kuɗi sai ka yi ma mace larura ta jaka ɗari biyar sai ka kana ƙoƙarin hawanka saboda kana tsoron a ɗaga murya ba ka son ajiya ko to tana ɗaga murya in ba Allah baka mai imani ba wallahi sai ta hau kanka in kana mallami to can na kace mallami nan ko ba mallami kace ba miji kace kuma wanda za a taka in ma an ga dama a ce maka minahiki ko wani azzalumi ko kaza dai gashi na abin da ta gara maka saki to sifa ce kina ko lakwal in ka ga kana da geme da yan kullun nan da wani yan jallabiya sai a ce ustaz sai ka ga mata na ke wayarka ustaz da sheridi na amma su waɗancan masu shan shisha yan iskan duniya da ma an gane su a ce kai ga yan iskan ga kan kusa ka hanya to uslubu tarbiya wato uslubin da ake yi dan adam tarbiya da shi shine kowa akwai yadda zaka yi mishi magana ya saurare ka kuma kowa akwai yadda ya kamata ka isar da sako zuwa gare shi sai dai in Allah ya kaddare bai da rabon shiryuwa wannan kuma ba naka bane kun ga duk da Allah ya ce ma annabi Musa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha annabi Musa kuma ya zartar da abin da Allah ya ce yace faqul hallaka ila an tazakka kana son in nuna maka yadda kai ka tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka in in ni kaka kalle ni ubangijinka wanda halitta kake son in shiryar da kai zuwa gare shi fatakhsha ka ji tsoron Allah amma duk da haka wannan bai yi amfani ba dan saboda ni ba gajiya wa annabi Musa bace fir'auna bai da rabo ne shi yasa kai amfani da lafuzzan da sun ka dace sai dai in mutum bai da rabo don haka asalibu tarbiya kasira jiddan jiddan da manahijin ilmiya lokaci ba zai babu damu kawo su ba wannan shine lokutan mu ina ganin ta wato abin da ta biyu kenan bayan mun yi ta'rifu tarbiya mun kawo wato arkanu tarbiya ko ba haka ba rukunan tarbiya sai masadiru talaqqi tarbiya masadir kuma mun dan tabo su ma yurabba bihi shine a ina ne ake samun tarbiya kakka taba yarda tarbiyyar da bata samo asali daga alqur'ani ba ba ta samo asali daga hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba malaman musulunci sun yi littattafai na al'adab al'adab al'adab baka samo ta nan ba kuma a ce wani ya faɗi wani wata magana kuma baka auna ta ba da alqur'ani mai girma baka auna ta ba da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baka auna ta ba da littattafan musulunci ka zo kai wani research ta matsayinka na wai mai takharruj a jami'a ko majistar ko doktora ka zo ka ɗauko guba ka kamu da cikin ƙasashen mu saboda masu yin bincike da dama haka da suke zo suna iske maganganun wani kafiri su dauko ba tare da sun diba ta dace da alkur'ani ko ba ta dace da alkur'ani ba wannan kuskure ne ko da larabci ne ko ba da larabci bane dan me za ku cewa da kafirai ɗaya za ku aiki ga nasoshi a matsayin ku da musulmi ba ku sawa da su sai ka gare shi cikin da ake yi yanzu dan university ba ka samun wanda zai cewa ga wata aya da take kaza saboda ba a yarda a ce Allah ba sai dai a ce wani philosopher ya ce kaza abin ko Socrates ko Aflaton ga sunan dai suna da yawa ya tsayi bincike zama kawai hankulan mutane da ok to wannan na kawo shi ne yan uwa a gurguje matsaloli ne sune guda uku waɗanda muka faɗa yanzu kafin lokacin shi fara yi muna halin shi sai matsala guda uku na farko a matinu talakkin tarbiyya majalu tarbiyya waɗanda ya kamata mu faɗe su da wasa'ilu tarbiyya amakin talaqqi tarbiya a ina ne ake samun tarbiya wurare amakin jam'i ne na makan na farko akwai albaitu gida kalima ta albait wani lokaci tana nufin gida kuma albait tana nufin daki kan wani ta rana ka ja wani larabci ya ce albait ka ce a'a algurfa an ka ce ka san masu koyon larabcin nan Allah ya ce li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bait su bota ma ubangijin wannan daki ka'aba ba gida bace daki ne ko baka gane ta ba garin da garin ka taba ganin ta cikin tele gida ana samun tarbiyya wuri na biyu makaranta in mun ce makaranta ba sai makaranta ba wagga ta ƙur'ani ya kamata a ce makarantun nan mu na boko ana samun tarbiyyar musulunci don mu musulmi muke na uku ana samun tarbiyya akan titi in kowa ya zan nagari bai dace kaga dan wani yayi abin da bai dace ba baka gyara shi ba domin in mutum ya lalace ba gidansu ɗaya zai ɓata ba sai ya ɓata al'umma gaba ɗaya dan wake ɗaya in ji mallam bahaushe shi ke mi shi ke ɓata iri da da cizo idan aka gan shi a cikin unguwa za a yin ɓanna to gudu ake yi ko ka san shi ko baka san shi ba kuma in ya baka kashi ka so ka faɗa ma babanka sai shi ƙara ma to yanzu da an ka wayar muna da kai an ka ce yara suna da yanci to matar ka kai da kanka baka iya bugun ɗanka tana nan sai in ka diba in kaga babu ta kusa balle wanka in ya buge shi kayan ka zo ta tarma zani an yi kata kata kowa ya dauki nashi rabu in ka taho kuma maimakon ka nuna kana tare da wanka sai ka ji tsoro saboda ka san abin da ka ji tsoron shi biyu baya sai ka koyi goyi bayan matar ka abuga wani ma ko uban shi bugi dane wallahi iya to mata sai shiga ma billahi lazi eh ko mun boye nan ga in ka sai gida ka san abin nan ka hudu gaskiya na kuma babu wanda an ka kamin labarin shi wallahi magana ce ta wa'azi ta sabbiyo an gane ko kan wani ce a a mallamin gaisu haka an tayi an faɗa mai wallahi babu wanda ba da labari ka ji na rantsuwa da Allah halin mutane ne wa'azi ne biyo an ka faɗi wani ko baban shi wallahi ya taɓa dane ko mamashi wallahi in ya taho babu wani da batuncin da ya yi tsaye shi kai shaka da ƙare a yi ta ta ƙare kuma bai jin kuma an gane ko to don haka mun ce gida mun ce titi mun ce makaranta kuma mun ce wurin aiki ana samun tarbiyya wajen aiki wanda za a koyawa aiki kana tela in mai gidansu an san da lokacin sallah ya yi yana cewa aje a yi sallah ko sun iya aikin tilitin ka suna kula da sallah wajen aikin garaji in shaf da lokaci ya yi ce kai ku tashi mu je mu yi sallah to tabbas yaren shi ko sun zan shaf shaf su ma za su je su yi sallah nan ma ana koyon tarbiyya duk wani wurin aiki wanda za a cewa wurin aiki ne ko na gwamnati ne ko ba na gwamnati ba ne ana samun tarbiyya a nan in jagoran ya zama to jagora ne na gari daidai a ma'aikata in dai da lokacin sallah yana sauka ya yi sallah to duk waɗanda a ƙarƙashin shi zuwa ba su yi sallah amma in babu ruwa ne da sallah ko kuma shi na hanawa yana ba da tsoro to kaga an samu matsala na fata ana fahimta shugaban ƙasar turkiya erdogan aka aka shirya mishi juyin mulki bai yi nasara ba bayan juyin mulkin bai yi nasara ba a masallacin president shi yake bada sallar asuba sallar asuba munan ko miliyon ɗaya da rabi mutum ya samu yanzu ya daina zuwa sallar asuba don mai kuɗi na shugaban ƙasar turkiyya ƙasa daga cikin puissance mondial amma a ce yana bada sallah shi da kanshi to kaga solda dole ya ɗauki sauna da muhimmanci to wa akai game da shi a matsayi na duniya ba musamman wajen Allah ba inda akarmakum inda Allah ya tuƙaku amma in ka ga mai gidanka ya kula dole ka kula to wannan kenan wurin aiki wuri na gaba sai almasjid masallaci masallaci wurin ba da tarbiyya na dan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne mafi alkhairin sahabbai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne hiyayyen halitta nan masallacin nan na tarbiyyantar da sahabban shi na aka ba su karatu in kana son ka san inda karatun zauri ya samo asali to dan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Makka ya ba sahabban shi karatu a Darul Arqam na Ibn Abil Arqam nan na karatun zauri ya samo asali a masallaci kuma ya karantar da sunan karatun masallaci ya samo asali kafin a buɗe jami'a kai mai takawa da kayan jami'a na fata ana fahimta ta to don haka musulmi da sun ribantu da masallaci a wajen tarbiyya da an ci nasara nan na kamata tsohi mu ga pro- mat- matakin da za a ɗauka mutum ma- tsohi masu shekara arba'in hamsin sittin a koya musu sallah domin aji bai iya ɗaukar adadin mutanen da masallaci ga ɗauka tsohi masu shekara arba'in hamsin a samu wanda zai iya koya musu karatun alkur'ani in ma ba sai sun biya ba tahi kai kana ganin cewa matsala na to ka keɓe rana guda kai ɗan jami'a ko kai almajiri wanda ya karatu ta Allah in babu wanda zai ɗaukar nauyinka tunda in akwai albashi gare ka babu matsala in babu albashi to akwai rana guda za ka fitar ta Allah ko rana biyu daga magariba zuwa isha'i ka ce duk wanda yake da buƙatar karatu na fatiha ku zo zan buɗa in karantar da ku sallah in kai ya haka shekara guda za ka ga da yawan mutane sun fahimci sallah amma wa zai yi saboda kullun hankalinmu ya koma zuwa ga me za a samu ko ko hankalinmu ya koma zuwa ga kiran mutum nawa zai zo kai yanzu kana son ka karantar da mutane an yi sanarwa mutum uku sun ka zo ka yi aiki da su to mu ko abinda muka so sai mutane sun yi yawa wa ya gaya maka mutane da yawa za su zo wajen karatu wa gaya ba da an buɗe makaranta da mutum dubu to sati mai za ma sun sha caji sun ji an ce za a karatu kaza kaza mutum dubu na iya zuwa in an kai sati guda sai ka iske mutum ɗari takwas sati mai zuwa sai ka iske ɗari biyar sati mai zuwa sai ka iske ɗari hudu sati mai zuwa ka iske ɗari uku sati mai zuwa ka iske ɗari biyu sati mai zuwa ka iske mutum hamsin sati mai zuwa ka iske arba'in sati mai zuwa ka iske mutum ishirin sati mai zuwa ka iske sha biyar sati mai zuwa ka iske mutum goma sati mai zuwa ka iske mutum bakwai sati mai zuwa ka iske mutum uku suka ɗan rabonka in kana yi da su ka yi ka yi in ba ka yi ka bari har ka karatu mutane na so riƙewa waye gaya maka karatu duk wanda ka gani kasuwa mahi yawancin su da makaranta da sun kai gudu sai su ce maka ai karatu kaza kaza da kuɗi ya karatu wuya to kuma makaranta tun da da kuɗi ya karatu wuya ka koma makaranta ai da makaranta ka yi gudu inda ka tsayan nan ka jima makaranta sati uku da ka yi gudu ko wata guda to nan kuma kayan shekara goma kana bugawa to inda wancan ya hiwu ya koma tun da bida kudin shi ya hiwu ya komo inda bai sauki shi ko ku sai in na samu dama zan yin karatu ai ba a yin karatu da dama in baka yi shi da hauni ba kare ka ta kare kullun da hauni na aka karatu in dai sai an samu dama za a karatu sai ka sai ka hada kabari in dai sai ka samu dama za ka yin karatu ka keɓe lokacin da za ka yin karatu karatu ba lokaci mai yawa shi ke so ba ga mai harkoki rana biyu a sati sun ishe ka daga magariba zuwa isha'i kai karatu ya ishe ka kana kamawa kaɗan kaɗan sai ka samu naka ba dole bane kowa sai ya zama malami amma ka san yadda za ka ibada wajibi ne akan ka shi ilimi rabo ne na Allah kowa na iya zuwa kasuwa ya kasa kayan kasuwanci amma ba kowa ga zama mai arziki ba shi nema wato kasuwanci ko aiki hanya ce ta neman arziki amma ba shi ke bada arziki ba sai Allah ya so amma shi kasuwanci me yasa ake yin shi saboda ka samu ɗaukan nauyin iyalin ka ruhu makanka asiri kai yanzu in ba da rashin godiya Allah ba ka shekara arba'in kana aiki kana ci da matarka da 'ya'yanka da wannan sana'a dan ba kai kuɗi ba kaga Allah bai ma komi ba to ka aje aikin nan sati ɗaya in ga wanda zai ɗaukar nauyin gidanka sati ɗaya in ga wanda zai kawo maka abin da zaka ɗaukar nauyin iyalinka ciki ka samu sadaki ciki kai ya aure ciki kake da mata biyu ga ɗiyanka su ci su sha ka biya fakacir ta ruwa da wuta shekara arba'in da wagga sana'a amma wai baka gode ma Allah ba saboda wani ya yi arziki kai baka yi arziki ba to haka zuwa makaranta ba duk mutumin da ya je makaranta zai samu ilimi ba amma kowa zai samu nashi gurgudu wasu Allah ya kaddara su zama mallamai su zama mallamai yadda ka gauna zai fara kasuwanci bayan kai fika arziki haka ne zai fara karatu bayan kai fika karatu amma zuwa makaranta hanya ce ta neman sanin addini ba wai hanya ce ta dole sai ka zama malami ba wanda addar ban zama malami shi zama malami dole ya kamata mu fahimci wannan yadda ka gama su neman matsayi na duniya da na sarauta da na gwamnati mutum nawa ga nema amma mutum nawa ga samu to haka ne ya kamata mu fahimci wannan da kyau cikin tafiyar mu idan ba mu fahimci haka ba wallahi akwai matsala karatu ba a samun lokaci mai yawa kuma dole ne a yi shi gwargwadon abin da ya zamanto ka zamanto kana karanta fatiha mai kyau kai yi sake baka iya fatiha baka zo gaban Allah wallahi duk labari kai zaka bada shi bari ganin malami na ce maka gyara kana ganin kamar ba wallahi ba mallan zaka gyara ba kanka da zaka gyara ba mutane su yi hattara game da al'amarin addini duk nasiha ga da ake ta yi wallahi dankan ku ne ake yin ta saboda mi saboda kiyama baka in Allah ya ce ka shiga aljanna baka tambayar mallamin garin ku wanda ya koya ma alhamdu kai sakan kata ba kai shi ma shi mai hisi in baka gane haka ba sai kai ta gaba da masu yi maka wa'azi kana ganin kamar an hana maka jin daɗi an hana maka za an hana maka za eh an ka sai lahira ka shiga aljanna ba ka ma tunawa da mallan wani ya shiga shi ma shi na can shi na ta kai Allah ya kyauta tau an fara cewa lokaci kuma yana ta matsowa kuma a makinu tarbiya ne almuhimmu dai wuraren da ake tarbiya sai nuktan mu ta gaba bayan masadirin talakai tarbiya a makinu tarbiya wuraren da ake madan adam tarbiya mun faɗi wurare na aiki da sauransu sai majalu tarbiya ita ce nukta ta gaba majal in an ka ce majal a wajen malaman fiqh suna kiran shi al-mahallu ita tarbiya abu ce wadda babu wanda ba a yi ma ita yana daga cikin abin da kamata mu gani in kana da shekara 80 ana ma tarbiya amma ya za a yi maka ita Allah subhanahu wata'ala shi ya tarbiyantar da annabawa ta fuskar wahayi tunda an kai ma annabi tarbiya babu wanda ba a yi ma tarbiya mallamai ana musu tarbiya domin ta cikin hanyar nassi ne ake musu tarbiya yau din nan kun gani jiya jiya ne an kai tattauna nan ko da wani malami na Najeriya aka tattara Abdul Jabbar aka tattara malamai suka nuna mishi kuskuren shi yau da ke ji an ce BBC ya hito ya nuna cewa ya yarda da cewa ya kuskure ko to kun ga an yi ma malami tarbiyya shi yasa dan kana malami kaka sa tsammanin kai ka haƙar haƙar ma tarbiyya tunda an kai ba annabawa tarbiyya kai ma ana maka tarbiyya sai dai kowa akwai yadda za a yi mishi ana ma uba tarbiyya annabi Ibrahima ya yi ma baban shi tarbiyya ta da'awa sura ta suratu Maryam ta yi bayani ka je ka koma can ana maɗa tarbiyya lukman al-hakim ya yi maɗan shi tarbiyya nan ma maudu'i ne ka ɗauka ana ma ya mace tarbiyya ka ji abin da uwan maryam ta faɗa game da yarta a cikin suratu ali imran ɗauka maudu'i na da haka ita tarbiyya babu har annabi ana mai tarbiyya annabi na ma annabi tarbiyya annabi yaqub alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim da mutuwa ta yi masa ko sai kira ƴaƴansa yace ma ta'buduna min ba'di wa za ku bauta ma bayana cikin ƴaƴan shi akwai annabi annabi Yusuf annabi Allah ne kuma haka nan bane kuma wannan lokaci annabi Yusuf na tare da shi dan lokacin da mutuwa ta yi masa kusa lokacin nan ya haɗu da annabi Yusuf balle kace annabi Yusuf babu shi nan wasu sun ce duk ƴaƴan shi annabawa ne wasu sun ce a'a shi dai annabi Yusuf shi kadai annabi to amma shi annabi Yusuf tashi ta tabbata to har shi yana ciki kaga annabi na ana mishi wahayi kuma annabin Allah yana son ya mishi tarbiyya yace mata abuduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون balle ka ce an yi ma annabi tarbiyya kai ka ce ba a yi maka tarbiyya a'a ya dai danganta inda kai yi kuskure ko wani abu sai a nuna maka kamar yadda shi wannan bawan Allah aka nuna mishi in yana da rabon shirya zai shirya ina fata abinci ni don haka lokaci ba zai ba mu dama ba mahallu tarbiyya inda ake wato inda tarbiyya ake zartar da ita mun faɗi ta shafi kowa da kowa ana yi ma ɗa ana yi ma uba ana yi ma mata ana yi ma miji ɗauki cikin suratul ahzab yadda Allah ya ma matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tarbiyya ya sabkar da ayoyi nan ma maudu'i ne wanda shi ma shi na iya ɗauka awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu kaga ba mu yi wannan ba maudu'i na luqman yana iya ɗauka awa ɗaya zuwa awa biyu ba mu yi bayanin wannan ba maudu'i na ummu maryam an gane ko imra'atu imran wato abinda da ta zo cikin suratul al-imran maudu'i ne na tarbiyya na iya ɗauka awa biyu shi ma ba mu yi bayanin wannan ba da haka maudu'i ne wanda yake na da faɗi faɗi kuma ba ƙarami ba da haka ɗan uwa musulmi an nuna mini lokaci ya matso kun ga maudu'in namu a gurguje ba mu samu kai ma inda muke son mu kai ba balle mu yi zancen tarbiyya ta koyi tarbiyya ta faɗa da aiki tarbiyya ta at-takhliya wa tahliya amma wannan shi zan liƙe da shi manahij kuma waɗannan sai wata rana in Allah ya bada iko mu kutunta muku yadda ake fitar da asalibu tarbiyya daban-daban daban-daban shi at-takhliya da at-tahliya abin da yasa zan kawo shi saboda cikin ilimin tarbiyya ana kawo shi amma akwai kuskuren da ake aikatawa a ciki shi at-takhliya da ha karami mai ruwa mu rike da kyau kha takhliya sai sun kace at-takhliya qabla at-tahliya shi takhliya daga khalla yukhalli takhliyatan shine ka bar abu ka watsar da abu ka zubar da abu ka barar da abu inji kanawa shi ko at-tahliya daga halla yuhalli tahliyatan an gane ko shine kawatuwa to wai abin da suke son su ce sai ka rabu da munanan abubuwa a cikin tarbiyya sannan ka kawatu da abubuwa na gari to wannan ka'ida tana da amfani a wani wuri kuma a wani wuri akwai kuskure a cikin aqida dole sai an yi tahliya sannan ayi at-tahliya ma'ana imanin ka bai zamantowa imani ingantacce aqidar ka ba ta zamantowa ingantacce sai ka watsar da duk wani abu wanda ba Allah ba to nan sai a ce at-tahliya qabla at-tahliya amma a majali na tarbiyya to sai a ce a'a ba a cewa a tahliya qabla tahliya dan babu dan adam wanda zai watsar da duk dabi'o'in shi munana gaba ɗaya kakaf sannan ya zo ya dauki dabi'o'i na gari a a tahiya na akai inda an kai kuskure a gyara inda an kai wata banna kuma a gyara domin mi domin raba dan adam da munanan dabi'o'i ba zai yiwu ba ɗari bisa ɗari to wannan ka'idar dole malaman tarbiyya waɗansu da suke faɗa wannan su gyara ta ko su yi mata bayani wanda za a fahimta ta da kyau domin ka ce sai kasa yo ya za a samu ɗan adam ɗari bisa ɗari wanda zai watsar da komi da komi kana kamo waccan sai can taɓari in ka kamo can can taɓari shi yasa in ka ce ɗan adam za ka shirya da shi lokaci guda to ka mutu gayun nan masu yi wa auren 'yan mata su kawo su yana ganin cewa ai in yanzu ya kawo ta soyayya za ta ɗore wallahi sai ya ba ta ɗorewa can ana yin sati guda ba ku ga juna ba shi yasa ta kai ma biyayya da an kwana ɗaya biyu uku kuna cikin gida guda to yanzu ka rikici na zai tashi don haka in kana hankuri da ita can wancan lokaci baka san ɗabi'o'inta ba ita ma baka san halinka ba to yanzu an game duk ƙaryar da an kai ta yi cikin whatsapp da letter da mi ta ƙare yanzu gaba da gaba na ɗabi'a ka duk wanda kaka kokarin kana kokarin ba za a santa ba an santa yasa dole kyawun abu daga nesa na lokacin da ta shigo gida wannan kyawun ya ƙare yanzu ɗabi'a ta za a zance shi yasa an ka ce maka bi a hankali bi a hankali to ka bi a hankali wajen ɗaukan mata ɗan uwa musulmi maudu'in namu yalla cikin kashi uku mun dai samu kashi guda kuma lokaci ya ƙare sun yi ta dubara ne su kyale ne su kyale ne har na gane lokacin da ya ƙare sai wani lokaci in Allah subhanahu wata'ala ya bamu iko ko kuma cikin waɗansu abubuwa dai tunda dai akwai damarmaki daban-daban ko da a can ya mai inda muke gabatar da muhadarata a gidan tele ko kuma waɗansu wurare za mu duba mu gani maudu'i na tarbiyya za a ci gaba da yin shi ne ba wai maudu'i ne da bai ƙare ba kawai hakan ga in maudu'i ɗari an ka kawo wallahi ba su ƙarewa nan zan dakanta abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai kuma wani lokaci in Allah ya sake haɗa mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa